إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaran amfani gidan radiyo amfani da nan birnin da magaran jamhuriyar Nijar muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ikon shurare a takaice masu jinmu da ta hanyar rediyo amfani za su iya kiranmu a lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mu mai lamba 94 30 da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 masu kallon mu da sauraron ta hanyar facebook za su iya kama imma a fashikita ko su sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu an direct ko ka sa darul hakam maiduguri dole fashi wanda kama a hanyar facebook zai aiko tambaya amma a lokacin da muke cikin shiri ya aiko tambaya a fashkin da ya kama insha Allah Allah mana muwafaka yau muna subdu shidda ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da talatin da watan takwas dubu biyu da ishirin da biyar Allah mana muwafaka اللهم على ابراهيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين mai tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi yana tambaya kamar haka yace shi dai mutumin sannan nan Najeriya ne iya sauraron ku kuma iya bin karatuttuka gaba daya kuma iya muku fatan alkhairi yace to ya aiko tambayar shi guda daya haka kamar mutum ne ya samu matar shi ta aihu ya samu yaro bayan haka sai Allah bai bashi abin yin yanka ba daga baya kuma sai ya sake samun wata wani yaron nan to ya ce ya iya yanzu kuma abin Allah ya hore mishi ya iya gama da wancan da wannan ya mishi yanka guda da ya musu yanka kowanne
to kayan nan kan mance akwai ta baiwa Allah ta kira ni ina kan kayan shigo tana magana azumi ne ake binta ya jima sai ta rama shi sai aka ce mata an bata bada muddi ba yana amallake to ruwaya da mallake wal azumi dalilin muddi ko kuwa in yi shekara wannan kafara ba nasibin daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka albani namu cikin tamam minna ya kawo mas'ala ce wadda ba dora ma bawa wani abu wanda yake Allah bai dora mace ko annabi bai dora mace ba dan haka gaskiyar magana in dai har tara mu azumin da ake binta ta sabke farilla kullun shikenan ba magana wani kafara daban ban tara mu azumin sai magana ta wannan bawan Allah dan Bauchi dan Nijar a Bauchi a takaice dan uwa masalar mutum yakan yin wayo gari Allah ba shi da bai da halin suna ba da dura maka zuwa kana maula kana kaskanta da kanka shi ke ka hakuri da Allah hore ka yanka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yanka nashi ma bayan an bashi annabta to sai annabi yanka ba annabi yanda ba yanka mishi ba su ya jahiliya su ba yanka ba kuma shi kuma ana ga annabi ya yanka rago bayan ya zama annabi kin da haka shine hujjar duk wanda ba yanka mai rago ba ko uban ne samu da hali daga daba daga baya ko shi kanshi yaron ya girma bayan kamar gobe iya dama yanka rago duk lokacin da samu dama kuma yayi ba matsala komi ki za ka yanka masa rago ne ka yanka mishi eh na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya kamar haka yace wai in an zo zaman tahiya haka mutum kahin yayi tahiya iya iya bismillahir rahmanir rahim to shi kullum lamarin addini biyu ne ba a kirkira babu inda ya zo a nasi a bas- bismillah ba je mai kyau amma babu inda bai zo a tahiya ba yin bismillah farkon tahiya ƙari na ga cikin addini eh ba yi ba yi. wannan kuma wani zai kama ka wannan mas'alar cewa a- alheri ne bismillah amma harka addini kamar wanda ina ga wata sai sai da bin musaibu ne ya ga wani iya sallah ta nafila bayan sallah asuba sai yake ce mishi ba a yi bawan Allah bayan kiran alfajir ya ce to Allah zai ma azaba dan na sallah ne lahi ne sallah ya ce Allah bai ma azaba dan amma lakin ya zuba bi khilafa sunna zai ma azaba dan ka saba sunna haka Abdullahi bin Umar wani ya atisha da atisha sai asu was salatu was salamu ala rasulullah sallam hawa annabi salati ibn Umar ya ce a mu baka akwai ba ya ce me abun da yawa annabi salatin me lan da yawa annabi salati ko dan atisha alhamdulillah ya ce a mu baka annabi kwan ba annabi ya koya muku alhamdulillah ala kulli hal kenan ko alheri ne ka za a nan- awa annabi salati nan muhimmancin gaske kun babba ne amma anan ba shi aka ci ai ba haka nan ba wani bismillah bismillah daban abin ta ba bismillah kwar gaskiya na'am tambayar shi ta gaba yana cewa wai ya ji wani malami yana bata wannan ibn taymiya a game da cewa shi ibn taymiya ya goya wa Zai- yazid a wannan baya
ya ga ya ga wa yazid wa yace yazid yace to
shine yace ana bata ma ibn taymiya kin daga wannan to kuma himi shine ke cin shi wai haka nan ne in ce mishi ne in wa ku gane da alama magana masalar ibn taymiya da masalar malamai na sunna shi wannan dai magana da gaji an sa akwai matsala na gan yazid da ibn taymiya yazid ibn muawiya ne na'am shi kuma ibn taymiya shi karni na bakwai na makon takwas aka ahe shi kenan magana ibn taymiya yazid a ce ba su alaka ma mai arga an kare kan ibn taymiya zo an kare da shekaru masu yawa kuma kadai wani abubuwan kullum matsalolin kan bata lokaci gan abubuwa ka ce ibn taymiya wannan ne abdurrahman ne mu ba su miji kariya ba wannan malamai cikin malaman suka ma addinin Allah aiki an kai musu kariya kai musu shari'a gobe kiyar ko tsaya gaban Allah ba mu mu zo mu kare wani wani malami ba wani aiki mana kun mun sunna mai tabbatar Qur'an Allah shi annabi ya ce Qur'an wannan malami in ka mai ka mai shari can gobe kiyar ma Allah gama ku ba mu bata lokaci wajen kare wannan kaza kaza a ba shi bane mun ba mu bata lokaci wani abubuwa ko da wannan malamai ne ko san wa addinin Allah yake wanda ya soke sai ce sai kaza gobe kiyar sun tsaya gaban Allah ko da haka ba kanka wala na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan bambancin tsakanin sunna da mustahabi
to yan wannan da tuwon fiƙi suke gane ababa mahi an saka ce sunna mustahabi yanzu misali a cikin sallah an saka ce maka sunna abin da an ka bari zaka iya mutar kabili ko baɗi an ka- an ka bari ko ƙara amma ka ce mustahabi abin da ba an maka bari ba matsala komi kuma kai laifi ba shi ne kuran suka ce amma asali ana iya kiran sunna ce mustahabba ka gane an ta sunna ce mustahabba an so a yi a kowane da ke haɗu ake yawo akan bakin mutane ya ce ai farilla abinda annabi ya ce a- abinda Allah ya ce sunna abinda annabi ya ce musayi abinda malamai suka ce don hira ce ba kamar ne ba kullum malamai suna diba daraja abu kima abu ya su kaza farilla ko sunna ko mustahabi za ka sai wani misali yanzu ya ce abu kaza mustahabi ne amma a hakika a wajen wani ce ce wajibi misali bismillah a ga sunan da tamman maliki an sai ziya sai sauransu da ke bismillah mutan cikin mustaban Allah ko amma da wajen wajen su garuwa ne ba ce laudu wa liman zuwa bismillah al ba Allah ga nabi bismillah ba kaga wani ya ka bismillah wajibi ce wani ka ta mustabi ku gane wannan abubuwan magana sunna mustahabi mukalu ga zana abubuwan malamai ne ko istimad malamai bincike malamai amma ba annabi ne bai zo ya zamana yayi farilla sunna mustahabi ko ko, ko sabai a malamai ne suka yi sha ilimi suka dibi ƙarfin abin sai su ce maka wannan sunna ne wannan mustahabi ne wannan kaza ne amma in da ce annabi ya kaza kun ana so kai kuran gaskiya sai zaka mahiyar sahabbai karantarwa su su kurin musalla ce in arwala ne in mene ta maskiya annabi na'am kurin in kai da annabi ka kare ba ba- ko da baka ware ba zaka zana wasu sar a kai da annabi ake ake wata kurin wannan kuma ilimi ka sha ilimi kana ilimi ne ka gane wannan kaza dole wannan ba dole bane ba wannan kana ilimi ne Allah ya taimake mu na'am
na'am sai wani ba Allah shi kuma yana tambaya ya ce yana gaida ku bayan hakan yana cewa wai wani irin addini ne ake cewa ahmadiyya
eh yan hamadiya sukan shiga burtu in shiga burtu za gan su sun zo da sunan ko musulmi ne zama ong za ka shiga suna masallaci hori da kalmar hori misali na'am su aqida yan ahmadiyya me shi ahmad gulam ko miraz gulam su aqida su Allah ya yi wahayi ga wani shin da ka ce miraz gulam kin ahmad kin Wa- bayan a majin wani wajen miliyu sana bane miliyu sana bane miliyu sana bane nan shekara 100 na bane wa Allah mai wahayi can indiya ne mutum indiya da pakistan can aka yi shi Allah mai wahayi shan ba annabi sallallahu alaihi wasallama an ga ce khatamin nabiyin sai annabi ana nihin khatamin ana nihin adon annaba ba ana nihin cikon annabi kina ba shi mai cikon maka annaba ba a sanar da aqida ta kahurci sai sun misali a Saudiya an saka dan Ahmadiyya baka shiga Saudiya a visa kin kan zaka aka aka kaji haji ka shiga kasa Ahmadiyya baka shiga Saudiya to su suna san shigo wannan da sunan ONG suna suna ga sai su kanta aya su kanta hadisi amma aqidar su yanzu ma akwai sako daga Allah subhanahu wataala kuma shi na amina gulam an mai wahayi ba annabi sallama a wajen min sana abu da aka ayan madiya suna da aqida ta wuce ta cewa Allah ya wahayi ba annabi sallama kuma yanzu ma ana yi wahayi shine aqida an an ahmadiyya ma suna kamar suna mai kyau suna shiga burtulu cikin mutane
na to sai wannan shi kuma yake tambaya cewa mata biyu ne gare shi ɗaya sai ta yi bulaguro an mata kwana ɗaya sai ta yi bulaguro ba ta zo bai da ta yi kwana uku wai in aka zo cika mata za a yi a yi a'a ai ta dawo a'a duk mutumin da ba mutum ba da gari kuma cikin sai yanzu yadda ta dawo misali in kwana biyu biyu yake Mm.
ya yi kwana ɗaya Eh.
ta dawo biyu a ya ci gaba mace biyu tana biyu biyu yake Na'am.
amma misali ya kwana biyu ko uku sai ta zo he kuma gidanta shi kenan he kwana biyu da sa bai ba da mata namiji ne in ya tahi misali idan ya yi kwana biyu ya miki ɗaya shi ya dawo tunda shi ya balagur yanzu ya cike miki na biyunki amma ta mace in ta tafi mata nan misali ta kifar alashas first plus an maka nan kan shi kenan kare don ta tahi ta tahi ta tahi bulaguro he Allah ka ta kurin za ta shiga layi kuma eh na to wannan shi kuma yana tambaya ne yana- yana bin liman ne sallah Eh.
sai wani abin da yake kamar an ce a yi sujada a kan gaɓoɓi guda guda bakwai to sai ya yi a kan guda ko shida haka misali ya bar ɗaya to amma bin liman yake to wai in ya tashi ya zai gyara sallar shi
to yan uwa takaice eh, mas'alar annabi sallallahu alaihi wasallam ta amin umarni yin sujada kan gaba guda bakwai na
hanci da goshi ya isa akan abu guda da yake na da gwiwa da hannuwa da ƙawahuwa guda shidda na to annabi kuma yake cewa la salata liman la musu jabinu ma- liman la musu anfu ma musu jabinu babu sallah ga wanda goshi hanci bai taba kasa bai da goshi taba kake rashin jika ba sai zai kuma tabbata su jaba ba misalin ga kamar ka tambaya yanzu ne ba uzurin kuma inda ba kasa kai ba ba sallah annabi ya ce da wannan ubukun duka da tagan kai yan kabari kenan kenan ka dan malake daya kenan ba- ba su jira kenan mutum kenan kika sake wata su jira kenan nasin zahirin haka yake kenan liman kin ya kare shi sai sai sai sai ka wata wata raka kamacin kamacin ta bai tun ta huce tun annabi ce a cikin boko annabi ce aka bar daya kaga goshi ne amma annabi ce babu sallah ga wanda hanci bai ta goshi bane da goshi ta ba Na'am.
ka kenan wancan bako saura kenan sun haka ne ta ce wannan shi zahirin magana kuma eh
na ma da wani daga saman facebook yake neman shawara ya ce yarinya ce yake so zai aura hmm.
da yana zuwa gidansu ana dan zance dai ya ga babu komai a hannun shi kuma abin zai iya jan lokaci hmm.
sai ya kaurace amma yana son ta wace irin shawara za ba shi
To, wannan bayanin da yake yi iya so kuma ba kudin harami to lalle bai kamata ba ya matse ta a halin da shi ya tsare mata hanya shi kuma bai hana mata gaskiyar magana ya ja da baya ya je ta neman Allah hore mishi ya dawo shi kuma abin da yi gaskiya ko da sai alaka ita ta nesa irin wannan eh gaskiya
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum salam Eh, Wannan take tambaya mutum ne yake da mata biyu. Matar guda sai ta yi bakuwa. Sai ta sabke bakuwa a ɗakinta. Sai ta ce ma mijinta da abin ke zaman nata. Tunda ita ta yi bako, bakuwa. Mijin nata ya ji wancan ɗakin ya zamana habba ko ta tafi.
eh yanzu ya dai kwana uku bakwai yanzu ranar da mijin zai dawo ɗakin ta kwana biyu biyu ne dama ake yi. sai ta ce ai mijinta sai ya yi kwana uku saboda ita ma can kwana uku shin hakan daidai ne ko kuma ba ta da gaskiya ana al'anin ba ba shari'a ita ce ta saki haƙinta Na'am, a ba shi bane ba ya je, a ita ta kore ta ce mishi ya je ita can na'am, ba ta da haƙƙin wannan tun da a nan in kwana biyu biyu yake ɗaya da kwana biyu zai in ɗaya ce ɗaya zai gari gaba kuma na'am.
kwanakin sai ta ba wa ta ba wa yalwata shi kenan ba shi ta ita ta bada saboda uzuri kwana kwa uzurin uzurin ta ne kuma eh ana ba ta da mata shi mata kwana uku na'am sai ta wannan take tambaya take cewa mijinta ya sake ta bayan ya sake ta kamar da rana tana kare sallah azhar sai ta ga jini ta ce to ya ni wannan sakin
ai shi abin da ake masa'alar jini bai hana saki wannan saban da ake kawo na ibn qayyim magana mahi kari zahirin nasi qarar hadisai ingantattu daga hadisai kamar albana muna cikin rawar gari ya kawo masaloli masu kan shubha hadisai wajen guda shidda uku mawqufi uku marfuyun sun tabbata da labin umar yace annabi dan wasibiya ta tariqatan annabi ya mun lisan dan a matsalar ibn umar ne ya saki mata shi sana cikin jini ana annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi maidata to wannan maidatan da irji'a kan maidata har ta ta jini ta tsarki to suka tan dama gaba to wannan ruwaya ce suka tafiye ce wala mara shay'an sai suka ana nin kenan ba saki bane ba wannan ta shubha ce kwarar bayan ya magana tare mas'ala cikin ruwar galil cewa magana ga zahirin magana kurin ibnu majin da kanshi kuma ruwa ta tabbata farko musulun ya ce annabi ya mun lissa wannan saki akan saki laihi ne yayi amma an mai lissa akan saki guda kenan jini bai hana saki duk da laihi ne saki yayi ita kuma wannan mas'ala ai jini ne zo bayan ya sake ta ne da mace jini zo in sai ta lissa jini guda kuran shikenan ta ta su kare ta kare ida da wuri
sai kuma wannan yake tambaya na take tambaya akan tashi kamar an ce wai a hali na larura misali cikin balaguro ba abinci wai idan ana tsoron duka mutane za su mutu ana iya yanka mutum guda a ci shin wannan ya tabbata a addini ne ba sani ba to ji ba na kace kai kashe ka kai ka rayu kashe na kai ka rayu ha ni musamman magana musamman musamman wani barka da gaskiya ta ya tambayar su kai da magana na
ka kashe wani kai ka rayu Allah sai ke yake tambaya akan wai shin hadisin nan da aka ce Ali bin Abi Talib ya shayi huffi kuma da zai sallah ya hudda shi ya inganta
eh shi wacce mas'ala ka san kullum da saka mana kun wasu wasu kwalluwa ai dan adam abin da yake shiga halaka ba abinci bane ba na dan yanka mutum ya ci me zai mashi magani duk mai mai mashi ruwa ne ya ba ya ba musulmai ya ba ruwa ne ba abinci bane ba a takaice dai magana sai da ali ruwa ta tabbata ana ga cikin wannan safety sunna haka cikin masala jarubin na albani wanda ya mai taƙi na na almakadasi ko na hadisin ya tabbata cewa sayyidan ali ya yi shafa kan hufi ya je masallaci ya hudda shi shiga sallah wani iya karanta da kai cewa in kai shafa kan hufi in kai je ka hudda kana iya sallah wannan sallah kana iya amma an ka mida ne kuma ka aure sabuwa shi magana kenan eh zum za ga zum misali yanzu ka aure Allah ka sha ka sha kanka sai kai kai aski sai kai ka saki shafa kai an zaɓa zaka ka shahar kanka amma sai ka aski gashin gaba ɗaya kai kolo gumin mai gashi ne ya ce a tun da gashin zaka a wannan arular ta yi na amma a gaba kuma za ka yi arular ka Na.
shahar shi ma hakan yake ya tabbata hadisin ya tabbata
sai shi wanda yake tambaya yake cewa idan mutum zai shayi kai a ruwalla yana iya shawo kan shi da kunne a kamfata guda haka ne ma abin da ya tabbata an an ɗauka guda an kai an ka shahar kanka gaba ɗaya an ka da sauran ruwa sai ka shahar kunnen ka na Eh, wannan wata jirma da kuma ko ruwa ba tana matsala ruwa ta sami ta mai ruwa na musamman shi kaɗai kunna Eh.
ita kuma wanda take cewa azumi ake binta shin idan za ta rama wata niyya za ta yi za ta niyya rama kullum za ta rama abin da ya wuce kanta kullum amma ba ta ce ne wata ƙara samu ba kuna ta niyya dai a- a- kullum wannan niyya abin zuciya ne ba ake na lafazi ba ba ta wani karatun bukata ne wata ne wata son karatu sauran ramadan a kullum za ta niyya azumi wa aranta kullum ta ta kwanta niyya ta yi sahur shikenan in ta in ta samu dama ba bukata ta lafazi na shi kuma ne ke tambaya akan hadisin nan da yake cewa idan za ku zo sallah ah, alaikum bisakina alwaqar na bilwala amma da kuma sallama ma ta kuma batun eh to wannan gaugawar da aka hana in a moto ne ko a mota ba yana zauga da gudu ya zo masallaci to ai in kaje ma'anar magana an saka zo cikin nutsuwa ne nan ka gudu a moto ya sa ka kashe shiga eh bai da abu biyan bita cikin inji kuma ba ta hana ba ta sa ka shiga in ka so ka gaji ana so ne a zo cikin mai ta aita wa alaikum miskina wal qar na kenan abin da ake gudu ka zo da gudu gudu a san a kafa zaka ga haka na shiga ma shine ake gujewa Na'am.
kenan da a mota a bita ta ga bita cikin inji wannan baru mun gaskiya Na'am.
tun da ba wani shiga zaka kana yi ba
na malam sai wannan sai da a ce ka hankali ka kade mutane kuma wannan kuma da ka kade mutane kuma da da ba eh wannan yana tambaya akan cewa shi kamar wal adashi ne to kuma ko ko ban adashi dai uban adashi san namiji ne eh kuma Nawa?
adashi ne eh uban adashe ne shi yake amsawa kudin adashe yana ba wa mutane wasu sun dauka wasu bu wannan wasu wasu dauka ba to wai idan ya Allah ya mishi tukawa wai bashin wannan akan shi yake yake shi yake amsawa su su suka sani shi ne yake ai shi amsawa ai shi wakilin su ne ai shi wakili ne na za a bashi haushi ya ci kudin ba shi ci kudin ba wanda suka ce su wasu biya da da shi ai akwai wani ake ba zuba ya dauka ko su za a nema wancan mutanen su zuba kuɗin mutane a biya su ba abu ganin biya shi ba shi wakili ne kuna yi eh ba shi bane ba kowa san adashi kowa san ah, shi wakili ne kuna ko ma adashi kowa adashi wakilai ne to sai wannan ita kuma tana tambaya ta ce wai idan mace haka ta ga namiji tana son shi tana iya cewa tana son shi ba ta yi kamar rashin tarbiyya ba ta ce tana son mutum a suna ba laifi bane ba sai dai kula abin da ke nema mai wani abun ki- na ɗaya in kin san mutum mai iya- mai hankali ne ba ya ce ba zai iya ce ba wani taso ne ta kaza kaza kin san hankalin shi kuma kin gumi kadara iya shi bai san ki iya bai da mai arma kin kenan kin hakin gumi kadara kace dole ko in kin san shi kenan ko in ce bai so kice ya miki dai iya yawa bai da halin arma ko bai shi bai so ki ba masu ba ta wata wata annabi iya- iya zama da sahabbai sai su sai rasulullahi ta bada kaina gare ka annabi annabi kalle ta kasar sama kalle ta yayi shiru bai magana ba da cikin sabbata ya rasulullah ni arma in ina so a ta cikin nan ba laifi bane ba amma ta nan kadara iya ba ya so ta ba amma dai ba laifi bane ba laifi bane ba ta amma ta aiki da hankalin mutum kai shi zai iya mata ta iya cewa da wancan iya kana kuma masa hankali Mm. bismillah
malam wannan wai yake tambaya wai cewa wai wai akwai hadisan da ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai idan mutum ya wankan janaba kamili kuma daga baya wai sake alwala wai ya ce wai baya tare da shi
a ba san inganci wannan ruwaya gaskiya akwai ruwa irin wannan ba ta inganci yawa take cewa kaman ya cikin wannan algulu na magana yan Allah bai ruwa ba tabbata ba amma dai haka ne ma'ana babu yin aure bayan in ka wannan haka ne aikace kamar da cikin ana tamar min albayan kawo ruwa yin wannan magana ba ruwa ba ta inganta ba amma an san cewa inda kai wanka na janaba bai buƙatar wata arwala sabuwa kamar inda ka cikin haka ne bai buƙatar arwala sabuwa lalle ko ba a ce ba, amma ana haka shi shi haka ne tun da halatta kai misali ka ce ka arwala shine
to sai wannan yake tambaya cewa wai wani lokaci ne rakatul fajar take wucewa
to ita in dai da gangam ne ba manciya ba kai da kasar asuba ta wuce to amma ka mance ko ka makara ka bi- ka bi liman sallah bayan liman kana iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam har rana ta hudu da ya makara rana ma ta bige su shi da sahabbai ana tahiya an sa bilal ya yi gadin asaba an ta ga ga mutane ba wanda ya halka shi da rana ta hudu ta zayan ta bige su suka halka ta subhanallah allahu akbar kace ai shedan ya sakatar da mu a tashi fa yanzu annabi ce bilal kai kai da musa gaji ka tada mun ya rasulullahi wannan amshirin goyi ma shi amshirai na kenan dai Allah shi amshirai bai doyin jaba ta kace dai annabi ce wannan kwana ko shedani aka yi gaba aka tada kiran sallah aka kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam hidi sallah tarka ta fashe kuma sallah asuba kenan mutum makara ce Qur'an ta hoto ne ayyanta na'am illa ko abu ɗaya ne misali yanzu ka tashi rana tana mata hudu to nan maka ce baka sai kai sallah asuba kun kai tsaye amma in dai akwai ko rana ta hudu ko akwai sanar lokaci za ka yi tukun kai sallah asuba
wai wannan yake tambaya cewa wai idan ana bin mutum azumi ya ya kira mashi ya bar shi lokaci ya yi tsawo da kuma lahin shi lau wai akwai lahi akwai lahima abin da ke wajibi kanka kaje ka saka kima lahi ne kwarai baka uzurin kun ga irama lahi ne ba wajibi ka kanka irama lahi ne wannan Hmm.
sai wannan yake tambaya ce Allah shiga ta mana kamar mutum ne a ban ɗaki ya yi wanka na na na na na, na ibada bayan ya ƙare kuma sai ya yi alwala wai yana iya yin wannan addu'a da ake ta cewa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa la ilaha illallah wa to ka ce wanka na ibada la kuma ka ce a rola in mun kara magana in dai ka wanka na janaba ne ba bukatar sabar rola in kuma ka na jin daɗi kai kai a rola kenan ko a ban ɗaki yawwa a takaice yin addu'a a ban ɗaki in dai ban ɗaki ɗin ta zamani cewa babu tsarin an yi tsarin ya tahi babu komai a kan shi kana iya kana da addu'a kana iya ta kana iya bismillah kana iya addu'a ta kare a rola kana iya eh amma irin ban ɗaki wannan irin ta dace da aka ce ta kawai ga tsarin ba inda ta kana cikin da jasa wannan shine kace ba a magana a ban ɗaki ko a mata sunan Allah amma ban ɗaki irin wannan ta zamani idan ta da kan fi balu a kace bai gusa na akwai mai balu a akwai tiyo da ke zuba da ruwan kenan dai babu wannan kai ba lahi bane kana iya addu'a ka Allah wa Allah
malam wai wannan yake tambaya cewa wai idan mut- eh, mace mijinta ya mutu wai in ba ta yi ta kaba ba da kyau wai za ta haukace
to me ta gaba da kyau me ta gaba da kyau wannan na ji wani jita-jitan wanda ana haɗu wani magana hira ce mu da ake ko ta gaba da abu ne yan wata gaba ta kaba kuran a takaice bai da kyau kurin ta kaba jigon ta abu uku ne abu uku sune jigon ta aka hana a ta kaba na daya duk abin da yake alaka da ado kwalliya sai ka ta zanawa lalle turare kwalli duk abin da yake da ado shi aka hana mace ka ta yi da kwana ba a gidanta ba ƙarƙashin wannan kinan huta in ta kama ta larwa tana huta ta dawo abu na uku kai ta yi alƙawarin armi da wani su kaɗai ne amma mun da ake da ke nan akwai dokoki na al'adu hutuwa da wuka rana ka ta haɗa mata tana waje ka ta huto tana waje raju ba a wanki rana kaza ba a wanka raju ma irin abubuwan da aka suna aka ake suke tusa mata ga mutum miji ga kumci ba ta hoto ba ba ta miji kawata ba kullum yadda hijabi ko cikin ɗakin ta ne don ababen yadda lalibi don an tusa masa mai wahala to wani hacin mutum ba dama na abu dama al'ada ce aka ɗora mata abubuwa da yawan dokoki na jahiliya haka kurin ta kaba in dai mace ta wani kuma laifi ne kin yi shi ma wannan wannan hauka wannan kurin da ya ta hauka ce ya mijinta ne mutu kurin matsayi hakuri ta hauka ce a ga wani abu ya akwai kiz ta rishi amma bai bai alaka da magana wani magana wani wannan wace ta hukace malam da game da wannan kinnan kwana ba a gidan nan ba ina kaiwa dare a gari
wannan kuma an ce maka wani ba gida ba iya hudu da wata abu zai kama shi dai an ce tana huta ta dawo kenan in dai ba na da ruwa ba kutan ma kanta da ruwa zan misali kuma ta ya ce ai hakutar adam ai ta kaba kwana arba'in ce shi ne mace ta kwana ba ta ji aiki ba kaza kaza kaza an ta kare in so kuma sauran kwanaki komai zana iya yi ta kaba wata hudu ce da kwana goma ba wata kwana arba'in da kwana arba'in da kwana tamanin goma ta duk ɗaya ne a sharanci ba wani sai kwana arba'in da suke ta dokokin wannan to sun sa mace mai aiki ai aiki zuwa aiki a dawo misali gwamnati ba zai bata kunje ba na mutuwa ba ta bata aikinta ba an bata dama ta huta ta dawo suna ka hujjar misali misali annabi sallallahu ya ga wata mace a ɗaya cikin sahabbai Abu Sana bin ne ya ga wata mace za ta garka tana cikin idda za ta garka ya mata magana ta ce a annabi ta ya rasu daga wani ya mun magana wai zan tahi wai garka ya magana annabi ce ki je ki ake garka ki iya zaki a wani kaga nan ba ta da mata aikin garka me banta aikin garka da aikin aikin aikin aikin gwamnati aikin garka shanti bangare ma aiki ko ba nan ce ta je ta aikin garkar ta sai ya wata a wani ko ta wani kanta kina ta kace wannan huta a dawo da haka kenan magana ana iya wuta aiki a dawo a kwana gida amma amma bulaguro ne ba aiki ke mace in abu kama ina ga tana ina ga wata masala a nan garin wajen wadda muna ran wajen 87 42 a nan mai aka yi abin nan mai tana magana zikirin sai ga kun shekara abin gogo shekara ba na abu to ni Allah ya sana ji zaman tunda muna wani malami dake muka tai na hau bayan shi na gudan ne mai gargada muka tai zaman da aka yi a nan garin mai aka zamna an zamana lokacin wani ayyin ne Umar Sama'il da Khalid suna nan da wasu malamai na ayyar sun zo nan to sai wasu wani malami cikin malaman garin nan sai ya kawo maganar mata idan suka ayu ana ba su kwanje na maternity amma in mijinta mutu ba a bata kwanje na taka ba ta hudu kwana goma lokacin umar sama'il sai da ke lokacin yana ma rabalahiya ne da an samu matsaloli sai ya ce to shi ke mijin mu hudi a nan sai khalid ya ce khalid sai ta salo da larabci da mashi salo mahim wani da tulofat kuma aka yi fasara malamin shi ne larabci larabci bejin hausa he larabci ya ce malam ya ce a gaya maka menene abin da idda ta mutuwa ta hana kaman bena malamin Allah kaman bena babu rufansu ba amsa ba amsa aka yi shiru sai ce kullahu gaya mishi ya ce ta mana zina wa mita kharij bait duk da kamar mana ce ga abin take hana kurin magana ta kaba ado da kwana ba a gida ba da wani abin aure ya ce to akan haka ce mun je gwamnati kuma zai tambaye mu me dalilin muka ce a bada kwanciyar maternity ba mu dalili tunda ba a hana ba a huta dawo a takaice kenan wannan na ga abu ne tsohon abu ne shiga wani arba'in zamu ce zuba biyu kenan a takaice ba lahi bane ba ta huta in akwai larura ta dawo gidanta kwaron ta man dokoki na wani wanka rana kaza wani hutawa dole na al'adu na jahiliya ci gaba to sai mai tambaya na gaba ya ce kamar idan mutum ya sha azumi gaba ɗaya na watan ramadan to shi kuma an yi talatin ko talatin ba ɗaya wannan zai a ciki yanda aka yi shi zai talatin aka yi a wannan shekarar talatin zai ba ɗaya aka yi ba ɗaya zai yanda aka yi haka zai na'am
to ashe eh, wani malam yake tambaya cewa wai idan eh mani ko mazi ya wuce ma mutum wai sai ya yi wankan janaba eh a ɗayan akwai wanka ɗaya ba wanka shi mani mai kaɗawa in ya hutu na babbar sha'awa shi yanzu a yi wanka amma shi mazi sai dai a wanke duka al'aura ƙasar sama ko ina a wanke gaba ɗaya ba a yin wanka kenan mani ake ma wanka banda mazi Mm. haka ne kai zo karanta abin da ke na'am
na malam wata bayan Allah ce take tambaya ta ce a cikin karatun sallah wani bi kawai tana cikin yi sai ta ji ta haɗa yi wa annabi salati ko ya ne matsayin to ba ta ba sallah wani salati ba lahi bane ba a takaice dai kenan sai ta koma kan kan karatunta ba na buƙatar ta karko ba di eh wannan wani abu ne wanda bai cikin kuskuren da zai sa a yi kabal ko ba di sai ta koma kan karatunta shikenan kun ta ci gaba ba lahi bane ba Mm. na'am
sai wani yake tambaya ce wai sallah da ake bayan isha'i raka a hudu din nan wai mutum yana iya bari ya yi ta tsakar dare ko ko a kawai sai a gida ko To- a masallaci ma ya yi sallar tsakar dare daban kyamun dare daban amma da yin ta a masallaci ubiya dai na shi dai bayan isha aka ce kinan ba magana kyamun dare daban tan daban illa kullum abin da aka sani a sunna sallah a gida ta hila da kan masallaci madanafir da aka ce yana ana yin ta ban sallar isha in kai a gida ta yi in kai a masallaci ta yi amma yin ta a gida shi yi wannan shi ne abin da zan kara mishi bayani kan haka nan na'am
to kai wannan yake tambaya cewa wai mutum ne ya zo zai eh, zai yi sallah sai ya ji kamar zai yi iska wato tusa zai ji ta matse shi hakanan sai ya matse ya dadda ya ya yi ƙarin hali haka yi sallah ya ce wai ya ne matsayin sallah nan tashi to in har matsa-matsan na shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah la salatu mun haqqin bola mun ka haqqin bol ko me aka ce wanda yake akan iya rike a kabsan duk wanda yake rike wutsari ko wangare annabi ya ce babu sallah amma ya ce babu sallah a wani da gire ne zai bata ba sallah inda wannan matsa-matsan ya hana ka cika rukuni ya hana ka nutsuwa ya ce babu sallah amma ka rike za ka iya komi cikin nutsuwa za ka iya komi rukun cikin sallah ta yi amma ka yi kuskure amma ka ce dama duk haka ka saki tusa ka tusa ka zo ka yi arula ya yi maka alheri Eh, amma in dai ka yi sallah komi ka cika baka ta- ta hutu ba sallah ta yi amma abin da ya yi ka sake ta ka je ka yi arula ka wasa matsawa zan a san cikin nutsuwa cikin sallah ko da shi ya yi Eh. sana annabi hajja wala la salata ho dafi dafi na khabasai babu sallah mutum ina ina mamutsi khabasai ne kutsari ko tusa babu sallah ta amma in babu inda ke bata gaba daya akwai rashin lada akwai bata gaba daya in ta hana ka nutsuwa babu sallah kuran Mm.
to wannan yake tambaya cewa wai zai eh, zikirin bayan alwala eh
yake so a gaya masa a zakarakin ma'aunin akwai na ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin wannan wannan shine abin da ya tabbata wannan nabi kita wanda ya karanta wannan addu'a za a bude min kofin ajinna guda takwas a ce ya zaba takwas kenan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin to akwai ƙari wadda ita ma daban ta zo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wanda annabi ya cewa duk wanda karanta wannan addu'a bayan arwalla za a doke ta a sa cikin wani abin rihewa a rihi ba a ƙara buɗe ta sai gobe kiyama akan mizani kaga shi nan ta daban ta ma fadalarta eh to
wa malamin da ya sha azumi
eh har ya mutu bai rama ba ya na hukunta shi shi magana azumi wanda ake ramawa azumi na nazar shine wajibi amma azumin ramadan akwai sabani kan shi wanda ya mutu ana bin shi ramadan in misali ramadan kin bai lahiya ne bai warke ba ramadan ya mutu a ramadan ko ba ramadan bai warke ba da azumin dan bai haushi ba wanda ke sabani ya warke bai rama ba shi da ke sabani kan rama shi abinda malamai suka ta bincike da aka yi din ga annabi a rama azumi azumi ne na bakanci nazar amma na ramadan akwai sabani kan shi ta haka dai abin da yi eh, kurin azumin ranar ake rama amma kai ba ce lahi tun akwai sabani kan abin amma dai asali azumin ranar annabi ce dole a rama shi azumin bakanci to annabi ya ce azu- haƙƙin Allah shi kamata a biya bashin Allah da aka mai tambaya kan abin Mm. na'am
shi ne yana tambaya ne to amma na san shi a cikin wayan ne ya so da a bashi amsa ya ce kamar waka uku kamar farfadiya ce an ce shi yasa ya sha azumi ya ce wai yana iya yarama an ce yarama da wuri kare ya wuce wata uku shi ne yake tambaya a ramul azumi bai da daidai kaka je ka huta shi a bar na aisha take cewa misali ana binta azumin ramadan saboda kula da annabi ta ce sai ta kai hasha annabi rama ba ka wata wajen goma sha- wajen go- wata goma kenan ba laihi bane ba ba- da wuce wata uku ba karama ba ba inda aka ce kai wuce wata uku eh sai ba a hankali ya rama Amma wadda ya ce duk sai ma mai da ya ba a hankali ya rama ɗaya biyu ya rama gaba ɗaya ya sha eh Mm. Huh? eh
wani wani dan wake neman karin bayani game da zikiri da ake yi na ranar juma'a wasu ya ga suna wani zikiri ina daban huh?
ran juma'a eh suna wani zikiri bayan sallar la'asar zuwa magarba mutane su taru su yi kuri sannan kuma suna wani nau'in zikiri yana neman karin bayani akan halittar wannan to ai shi ba san me suke ba ya tambaye su abin da suke me yasa suke kana shi dai a takaice in wani abu ne da aka dora wa mutum a ka'ida kuma shi a nan san ba sabai ba haka suke zo su taro kana yi yana yi da murya guda wani adamu iya cikin bubuji azkar na bid'a da kuna da da murya guda wani bai cikin sunna yin azkar da murya guda amma ita ranar juma'a gaskiya ma akwai ruwaya ta kawo a sa a ƙarshe ta ta wunin juma'a akwai addu'a mustajaba amma bai buƙatar yanzu mutane da kai kowa yi ana musamman me su wanda suke me suke ba sani ba da musu hukunci shi da sunna babu a zuwa tare ana ana diskuti guda bai bai cikin askakin sunna ta sahabbai eh ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai mu cinin gobe insha Allah
wanda Ah?
wanda yake tambaya wani mutum da ake ake dora mai eh, talla ko yaro haka ke dora mai talla mutum ne ma yake mu je gade wai in in ya zo ba a bashi komai to wai eh, a hanya in ya ɗauki wani abu babu laifi wani haram ne ko halal ne a wannan wannan abu ne mai shuba iyawa yaro ne da uwa shi ko da uban shi aka ake shi talla Ina wanda ke iyawa shi ne kenan shi ka zo ka ka ka kenan ka kuma na wuce kenan in dai ba shi ka ne aiki kama ba shi ka ka ka na wuce ba amma wani ne daban ce biya kama mai matsala biya ne aiki zan yi dan kai bawa ne an ba naka ba in ba ba shi kama da biya ka kurin shi kenan amma shi ka ne kuma kai kai wani ma kai hayinci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته